إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له موليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila midin ajma'in kan mu mance yau muna 29 ga watan shawwal hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin ga watan biyar miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun karanci babu wujubi amrihi ahlihi wa auladihi mumayyizin wa sa'ir man fi ra'iyatihi bi ta'ati Allah ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه babu wanda yake da alaka da tarbiya ilmantar da ɗiya da dukkan wanda nauyin mutum suke kanshi nauyin mutane suke kanshi ɓangaren kulawa da addini umarninsu da kyakkyawan aiki hannunsu ga mummunan aiki kuma kutubar da malam na fiye mana a yau kulawa da tarbiya musamman mata biya da dukkan wanda Allah ya dora mishi wanda nauyin shi ke kanshi yau za mu tashi insha Allah kan babu haƙƙin jari wal wasiyyati bi babu wanda yake bayanin haƙƙin makwabci kuma da wasici da shi jar makwabci dukkan wanda kuke dangantaka da shi wanda gidanka da gidan shi a liƙe sai dai ƙofa ta sha bambam wannan jihar ne a asalin shi kenan sannan kuma dukkan wanda ya makwabtaka da kai a ko'ina makwabcinka ne sawa'un a gona ne sawa'un a kasuwa ne sawa'un a ma'aikata ne wanda kuke zamantakewa da shi to makwabci ne malam ya fara bude wannan babi kamar da ya kasance al'ada shi ne na farawa da kawo ayoyi daga alkur'ani mai girma na daga cikin ayoyin da ya kawo wadda Allah madaukaki da ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum Allah madaukaki na cewa wa'budullah hakanan ku bautawa Allah madaukaki ba tare da hada bautar shi ba shi yasa ya kawo wannan wala tushriku bihi shay'a banda bautar kadda ku hada bautar shi da wani ko wane ne ko menene ko mun girman shi ko mun kankanan shi domin la nahiya ce ta zo siyakin nakira shay'a hani ne sai game komi dukkan dangin komi komin girman shi komin kankanan shi komin matsayin shi wabil walidai ne sana game da mahaifa ku kyautata kamar ka ce Allah madaukaki ya ce wa ahsinu bil walidai ihsana zamanto wannan taukidi ne kyautatawa mahaifa kyautatawa duk abin da ya zamanto ya kumshi kalma ta kyautatawa to uwaye sun cancance shi wa bizil qurba hakanan ku kyautatawa ma'abuta kusanci dangi wal yatama ku kyautatawa marayu wal masakin da miskinai wal jari dhil qurba da makwabci na kusa wanda kuke dangantaka da shi ta jini wal jarul junubi da makwabci wanda ba ku da alaka ta jini da shi wa sahibi bil jam da wanda ya zamanto gab da kai da shi saman mata da abin da ya kama da haka wa bin sabil ku kyautatawa mafi matahi wanda guzurin shi ya kare ya nemi taimako wa ma malakata aymanukum hakanan ku kyautatawa abin da dama ku ta mallaka na ku yangu da bayi kada a zalunce su duba ku ga yan uwayen da Allah madaukaki ke da rahma da hikima jero ya jero mutanen da ya dace a kyautata musu idan an ce kyautatawa kuma za a samu kai tsaye kishiyar munanawa ne umarni da kyautatawa hani ne ga munanawa tamatin daga mahaifa dangi marayu miskinai makwabci na kusa makwabci na nesa mata da ɗan wanda yake matahi kuma hatta bayi ba a bar su ba hadda bayi bunda bayinku suka mallaka kadda ku dora musu abinda ya yi karhinsu idan ku rubuta musu fansa to ku taimaka musu a biyan wannan fansa malai kawo hadisin abdullahi da umar da aisha radiyallahu anhuma kala rahimahullah wa an ibn umara wa aisha radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi da umar da aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta a gare su kala suka ce su biyu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce ma zalu jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu jibril alaihi salam bai gushe ba iyamun wasiti da makwabci iyamun galgadi da makwabci kiyaye haƙƙin shi kada ka cutar da shi kula da al'amarin shi, hatta zonantu har sai da na yi tammani ko na yi zaton annahu cewa shi sayuwar rifuhu idan na mutu zai gadar da zai ciyar da shi gadona. Kuma iya da wani nau'i na haƙƙi a gadona, ku duba ku. Ya zamanto a nan, Zala Sallallahu Alaihi Wasallama ya kwatanta kamar makwabci a wani nau'i na dangantaka, kamar yadda ɗan uwa na jini zai ci gadonka haka makwabci zai ci gadon saboda matsayin girma saboda wasicin da jibril alaihissalam yake wa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ga ya kai haƙƙin kaman ma za a ba shi gadon shi duk da cewa mun san annabawa da manzanni ba sa barin gado ba a cin gadon su kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce nanu ma'ashirul anbiya la narithu wa la nura ban ma cin gado ba a cin gado أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه أنسى موانا حديثي دقى أبو ذر سننش جندب بن جنادة وانا الكنية شتي أما ياهي شهرة دوانا الكنية أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وانا سلايان الله دا منشي سكار تبتا أغريش يا أبا ذر يا كي أبو ذر idza tabakta marqatan idan ka dafa wani abin da ya zama na da romo fa akthiru ma'aha to ka yawaita ruwan roman wa ta'ahad jiranak kuma ka bibiyi da wannan romuwa makwabtanka a yau mutum su nawa zai kasa zai dafa ba wai zancen romo ba kaji zai dafa lalla makwabtan shi sai dai su ji kamshi ba wai ya ba da ya daɗa ruwa ba ya ba su rumu a nan nan kuma nan na karantar da mu banda yake mafi kyau da kyautatawa ga makwabci kadda ka ci wani abu bai ci ba idan ya zamanto an yi umarni da a ba da rahoto kuma bayan abin da ya haka nan shi ne aula aka ga musamman ma mawadata makwabtansu za su kwana da yunwa ga abinci nan ana wulakantar da shi amma ba za su bada ba ba za su yi umarni a bada kamar yadda za mu ga hadisi ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama na zargi irin wannan makwabtaka قال وفي رواية الله عن أبي ذر رواه مسلم إمام مسلم يرتون حديثي أكوي وترواية إمام مسلم دقى حد لو أبو ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني yace lalle badadaina manzo Allah wanda sidayen Allah da mun ce Allah su kara tabbata gare shi ya mun wasiya khalil wanda kai so da kowa إذا طبخت مرقا فأكثروا ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف فيويت ونن ruwan sannan ka duba ga makwabtanka ahli baitin min jirani wasu mutane daga makwabtanka fa asibuhum ka ba su wannan daga wannan ka ba su wani rabo daga wannan roman bi ma'rufin da kyautatawa wa na bi huraira radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu huraira alkunya shi ne sunan shi abdurrahman bin sakhar abu mafi rinjayen maganan malamai kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya rinjayar da shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzon Allah wanda sirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce wallahi la yu'minu zala sallallahu ce ina rantsuwa da bai yi imani ba wani mutum bai yi imani ba wallahi la yu'minu wallahi bai yi imani ba wallahi la yu'minu wallahi bai yi imani ba wannan min babu tawkid bil lafz ko bil jumla karho magana ne da jumla da rantsuwa kuma da jumla kan domin bayan rantsuwa sai da maimaita magana su saboda karfafar da magana jan hankalin mai sauraro wane ne wannan man ya rasulallah isa sabai suka tambaya suka ce wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai yi imanin ba har so uku qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa shine mutumin da makwabcin shi bai lamince mishi ba cutaswar shi ba ya da garantin cewa ba zai cutar da shi kuma yanzu a wannan zamani na mai yan uwa cuta cutawa makwabta ya ya zamanto ruwan dare ga duniya in bai cuta ma ba da wannan fanni na muguwar tabi'a ya bar ƴaƴan shi sun cuta ma in bai bar ba ƴaƴan shi ya bar matan shi sun cuta wa makwabta sawan da maganganu ne ko da muguwar mu'amala ko kuma da hana su walawa da kaɗe-kaɗe da raye-raye ko da tsegunguma da abin da ya kama da haka na mutum baya mutum bai yi imani ba har so uku ga wanda makwabcin shi baya da garanti baya da lamanin cewa ba zai bai kuɗu ta ba daga cutarsuwar da yake mutafakun alaihi wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwayati li muslim imam muslim na da ruwaya la yadkhulul jannata nan sai dai hadisi na abu huraira ba a nihin korewa imani gaba daya ana nihin dai mutum ba mai cikakken imani ba ne don kaga mutumin da yake cutar da makwabcin shi to imanin shi ragagge ne ba cikakke ba ne hadisun قال وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه bai ya shiga aljanna wane wanda makwabcin shi bai lamun cewa cutaswar shi ba bai kubuta ba daga cutar da wannan makwabcin shi bai kubuta daga cutar da shi ba malam ce albawa'iqu algawa'il washuru shine munanan abubuwa da shar sharruka wa anhu hallo an samu na hadisi daga ruwaya ta Abu Dharr قال قال رسول الله أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا لا تحقرن جارة لجارتها ولو بفرس شات ولو فرسنا شات يا كوما مسلمي ya ku mata musulmi la tahqiranna jaratun kadda wata makwabciya ta dauki ba komi bane ba li jaratiha ga makwabciyarta walau firsuna shat koda ko hota akuya ana cin ko hota akuya wanda yake yanzu ana ci a da dai ba a ci amma saboda Mazala sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalinmu akan komin kankanan abu kadda ka je kunya ko kuma ka ga dan kadan ne ka dau abin ba wani abu bane baka kasa ba makwabcin da shi komin kankanan shi yi kokari ka ba domin a cikin badawa akwai akwai fa'idodi masu ɗimbin yawa na farko dai makwabci ya san lalle mutumin nan akwai haƙƙi na makwabtaka akwai aminci tsakanin tunda baka ci ba wani abin da bai ci ba sannan kuma kai ga abin da zaka samu na lada ga zuciyarka za ka rene ta ka koya mata kyauta nam muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala al-jawhari al-firsunu min al-ba'ir firsinkin nan ana samun shi ne daga kofatan raƙumi kalhafir minar dabbati kamar kofato daga dabba tumkiya akuya shanu ƙala wa rubba mastu'ira fi shat kuma su tari ana aran wannan ma'ana akan kofatan akuya gane ko wa anhu hakan an samu hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah wanda tsira Allah da amincin shi tsara tabbata gare shi la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashbatan fi jidari kadda makwabci ya hana makwabcin shi ya dasa wata shishiniya a gidan shi misali mutum ya zo ya yi katanga kada ka hana makwabcinka ya ɗora shi shine shi akan wannan katanga domin ya yi wata rumfa kada ka samu damuwa akan hakan ko kuma idan katangar nan ba zai lalata ba don ya dan gina ya sanya ka ka hana shi Allahumma sai dai in abin zai kawo banna kuma ita kuma banna gushar da ita ake kuma inda mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dararu yuzal cuta kusar da ita ake la darara wala dirar babu cuta babu cutarwa kai ka a cuce ka kuma kai ka cutar da wani ثم يقول أبو هريرة bayan Abu Huraira ya faɗi wannan hadisi sai ya ce sannan iya cewa mali arakum anha mu'ridi yaya ne nake ganin ku wannan sunna kuna kau da kai ganda ba ku aikata ta qala wallahi la armiyanna biha baina aktafikum ko kun ki ko bukwa so sai na jefa ta sai na fade ta da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi muttafaqun alaihi amma yanzu misali a wannan zamani mutun ya zo ya sa karo yayi wa ka kankwasa ka saba shi shishin ya a kan katanga amma ka san abin ba zai ba akwai dau'i da cutar amma gini haka na laka ko na abin da bai kai ya kawo ba to wannan babu laifi idan makwabci ya nema ya dora ka a hana shi muttafaqun alayhi ruya khushubatan khushubahu bil idafati wal jam' wa ruya khashaba khushubahu arwaito da shishiniyoyin shi ko itacen shi da rabawa hushu ba hushu bawu mudaf da mudaf ilai hushu ba mudaf ha mudaf ilai wal jam'u kuma arwaito da jam'i wa ruya khashabahu ina nan sai aka rawaito shi da mufrad nam can me yace khashabatan ko nan sai yace can khashabana wata ruwaya sai aka ce khushubahu بالتنوين نم بالتنوين على الإفراد وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة يا يعني نكي غنون كنا كودكي دون السنة تمزى الله صلى الله عليه وسلم وعنه هل وان سمونا حديث daga Abu Hurairah wanda ya da Allah ta kara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala shi lalle manzon Allah wanda tsira ya Allah da mutuncin shi su kara tabbata a gare shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara dukkan wanda yayi imani cikakken imani da Allah da ranar lahira tashin kiyama fala yu'zi jara kada ya cutar da makwabcin shi kenan cutar da makwabci rishin menene cikakken imani ne da Allah da ranar lahira domin mutum ya mance cewa Allah na ganin shi kuma zai sa kauta gobe kiyama amsa aikin da yi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa dukkan wanda ya cikakken imani da Allah da ranar lahira to ya girman bakon shi bako iya da haƙƙi a kanka haƙƙin duyafa kwana guda uku cin shi da shan shi da kulawa da al'amarin shi ayo a kan gaske bayan kwana guda uku to kuma wannan in ka yi to falalaci ka kyautata kuma a kan wannan kwana guda uku tsawon kwana guda uku zai san hanyoyin da zai in kasuwanci zai in me zai in mutum ne wanda ya zama to daman hukuci in kuma na gida ne to wannan kuma dama haƙƙi ne kan haƙƙi akwai dangantaka wanda ya zama to wajibi ne akan ka kula da ita نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya kyana duba ka ga wannan ka'ida cikakken ka'ida gamamman ka'ida wadda amfanin mutum ne a nan duniya da lahira kuma hallo amfanin al'umma duk abin da za ka faɗi in ba alkhairi ba ne ba to kyale shi ne mafi alkhairi a gare ka kuma a kan in dai sharri ne to ba a yada shar alkhairi ake yadawa ba sharri ba za ka samu su da muguwar ɗabi'a in ka ji wani abu ya hutu bakin su to sharri ne ba alkhairi ba su ba san su yada alkhairi ba sai sharri ba متفق عليه والحديث امام البخاري ده مسلم سكفتر ده عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه an samu wani hadisi daga abu shurai sunan shi khuza'i dan kabilar khuza'a afwa radiyallahu anhu wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ce lalle manzo Allah wanda sirayen Allah da mucin shi su kara tabbata gare shi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari dukkan wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to kyautata zuwa makwabcin shi kyautata wa makwabcin shi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa dukkan wanda ya imani da ranar da Allah da ranar lahira to ya girmama bakon shi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul falyakul khairan aw liyasmut aw liyasmut wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya kyale can mi ya ce auli ya smut shi ne som kyaluwa haka sukut kyaluwa قال رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري ببعضه امام مسلم يرويته wannan hadisi da wannan lafzi imam bukhari yarwaito shashan wannan lafzi وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنسى من حديث رجع عائشة أم المؤمنين ودي الله تكار تبتها قريت تتشي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتي يا من الله ودي سيرا يا الله دامن چنك سكار تبتها قريت إن لي جاريني إنا دمكم تاقو دابي إلى أيهما أهدي زوا وانيني زنوا كوتادة تشكنسو kala ila aqrabihima minki baban ya zuwa wanda ya yi kusa da ke kofar shi ta yi kusa da ke kenan makwabci na kusa shine wanda ya cancanta a mai kyauta a taimaka mashi rawan bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa ana abdullahi bin amr umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجيرانه رواه الترمذي وقال حديث حسن abdullahi da umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin aboki wajen Allah madaukaki shine abokin da yake alkhairi ga abokin shi idan kana abutaka da mutum to ka kasance kai ne mafi alkhairi a kan shi sai zamanto wajen Allah madaukaki kana da fifiko akan abokin wa khairul jiran kuma mafi alkhairin makwabta makwabci inda Allah wajen Allah maɗaukaki khairuhum li jiran shine wanda yake amfani ga makwabcin shi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala yace hadisun hasan hadisi ne mai kyau mana yayi taliki qala sahihun rawahu ahmad wa tirmidhi wal hakim wa sahahu al albani rahimahullahu ta'ala fi sahih al jami sai mu tsaya kan nan mu tashi babu birar walidai abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaykum assalam wa rahmatullah haka wasu malamai fiƙo sun yi ƙoƙarin tahdidin wasu kuma sun haɗu kuma bayan haka amma tabbat makwabtaka da wadda dai aka yi sani an san makwabci na gad da gad wanda za a samu mutum ɗaya gida ɗaya biyu uku hudu duka wannan za ka lissafa su a cikin makwabta ba ma kamar yanzu zamani na kashe-kashe ilo kaga duk kofa na ɓangare gida ɗaya bai yi ba kofa ɗaya kofa biyu ya ƙare sai titi wanda zai raba ku da wani wallahu a'lam alaikum salam ha eh akwai abin da za ka yi wanda zai so akwai kayan marmari kayan marmari akwai abin da su mawadata misali ba su da ba wai legin ba kadai abin da kai baka dauke shi ba wani abu su za su dauke saboda sun huce matsayinsu kuma bayan su wani abu wanda za su bukata in gane to ko dumniya ko wani abu kama da yawwa kaga ai wannan za za su ba su wata kanya da abin da ya kamata yawwa kaga me zai zai ji da na musu babu haƙƙin jar in ka ɗauka babu mubtada ne in ka ce babu haƙƙin jar mubtada wannan kuma sai zamanto babu mudaf al-haq mudaf ilay wal wasiyati wal wasiyatu in ka ɗauka sai zamanto atfi ne kai akan babu wasiyatu bihi yawa sai zamanto atfi ne akan kai sai kai da in kuma ka ce babu haƙƙul jari sai zamanto mubtada da khabar haƙƙul jari babu haƙƙul jari maka ce babu haƙƙul jari mubtada da khabar wasiya kuma atufi ne akan wannan akan babu kin na'am Allahu a'lam bihi jar wa majrur muta'allaq na'am mm ga aula kenan sai a ba wancan wancan wanda ya zama tukun ba mawadacin ba duk da cewa kuma hadiyya ta sha bamban hadiyya ita kana iya ba wanda yake da mahali na'am ta sha bamban da sadaka na'am sosai sosai sosai sosai sosai kishiya suna shiga kishiyoyi na babu abin da